الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دتكوس دوتن دا متع المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan ainihin wato takwas a gregorian kalanda 2020 da ainihin wato uku a wannan shine kasar ɗinmu na casa'in daidai wa daida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sujudu tilawa wato sujadar tilawa ko sujudu shukur ne kai sujudu tilawa ko sujudu tilawa wato sujadar tilawa idan wanda suke bibiyar mu ba su sha'afa ba farkon babin nan mun kawo gurare guda goma sha biyar ko wani a makamancin haka wanda malamai suka ce ana yin sujuda a waɗannan guri ko guri goma sha uku ko sha hudu sannan muka kawo ayoyin muka kuma faɗi dalilan da ke sa a yi wannan sujuda sannan satin da ya gabata a mun faɗi kaɗan daga cikin falala ko hukuncin wannan sujuda wanda malamai suka ce wannan sujuda ba farilla ba ce to sai dai kuwa tana da falala tana da ainihin wato alheri sannan muka kawo cewa wannan sujuda ba sallah ba ce don haka tana halatta ka yi ta da alwala ko ka yi ta ba alwala ko ka kalli gabar ko ba ka kalli gabar ba kawai ana buƙatar ka yi dai wannan sujuda ɗin da haka idan kana ainihin wato tilawar ƙur'ani sai ka iso wannan gurin to za ka yi kuma muka fitar da wani fiƙihu cikin wannan cewa to kwa in haka ne wato ba wajibi ba ne dole in mutum zai karanta alkur'ani sai ya zama yana da alwala ko kuma yana da tsarki muka ce idan bukata ta kama shi zai iya karatun ƙur'ani ba alwala ko ba tsarki in bukata ta kama muka kawo dalilanmu da cewa ayoyin da suke magana akan cewa ba a taɓa ƙur'ani sai da tsarki muka tattauna a nan cewa malaman tafsiri da yawa sun tafi akan cewa ba ƙur'ani ake magana ba ana magana ne akan lauhul mahfuz na jin dai duk ba a manta da waɗannan bayanan da muka yi ba an gane maganar da kyau ko kuma muka ce wannan sujuda ba wajibi ba ce don an samu ruwaya ingantacciya da ta nuna kan cewa a daga zaidu ɗan sabit cewa wata rana ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan jimi a ƙarshen wannan jimi akwai sujuda kuma bai yi sujudar ba na fata an gane a waɗannan su ne bayanan da muka yi ga wanda suka halarci karatutukan satin da ya gabata daga cikin falala wannan sujuda muka ce tana firgita da razana da wato wargaza lamarin shaidan kuma babu abin da yake mafi daraja ga ɗan adam wanda zai yi wa Allah bayan kaɗai tahi da bauta sama da sujuda bayan tauhidi kaɗaita Allah da bauta to ba abin da musulmi zai yi wanda ya fi burge Allah irin ya kwantar da fuskarsa ƙasa ya masa menene sujada ba abin da ya fi wannan daraja da falala wannan dalilin ya sa a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana wasu irin nau'in gaisuwar da suke ɗaukar ma'anar sujada saboda kar ma su bayi zuwa ga wani nau'i na bauta ga wani kuma ya faɗa cikin ruwaya ingantacciya cewa laukuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da a ce zan iya yi wa wani wa wani sujuda umarni to da na sa mace ta yi wa mijinta ya ce li'izami kadrihi alaiha saboda girman wato wato iko da dama da girma da mutuncin da yake da shi yau za mu tashi ma ya ƙulu idza sajada menene musulmi zai faɗa idan ya faɗi ya sujuda ɗin shin akwai wata addu'a da aka tanadar aka tattala cewa in ka faɗi kai sujuda ana so ka faɗe ta ko kuma a'a kamar sujudu shukur ne wanda wasu malamai suna ganin ba wata addu'a da ake yi wasu kuma suna ganin wannan sujudu tilawa ɗin da ake yi addu'ar da ake a cikinta ita ake yi a sujudu shukur ita ma wanda ita ma tana gaba kaɗan insha Allah ma ya ƙulu idza sajada mai musulmi zai faɗa lokacin da ya sujjada qala yace an aisha ta qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi sujudihi alquran ko fi sujudi alqurani bil layli yaqulu fi sajadati miraran سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته أنا عائشة الله هد أمد إتاء الجنة الفردوس تكي تيوا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن تي إدين يزو ينا صلى الدري ينا كرنت القرآن تو يكن يسجودا إدين يسو gurbin sujuda kuma ga abin da yake faɗa idan ya zo yakan ce sajada wajihi lillazi khalaqahu fuskata ta yi sujuda ga wanda ya halicci fuskar waye wanda ya halicci fuskar Allah wa shaqqa sam'ahu kuma fuskata ta yi sujuda ga wanda ya tsagawa wannan mai sujudar ji waye ne ya tsagawa mai sujuda ji Allah wa basarahu kuma fuskata ta yi sujuda ga wanda ya tsaga wa mai yin sujudar gani waye ya tsaga wa mai sujuda gani Allah bi haulihi da hikima irin ta Allah da dabara irin ta Allah da gwaninta irin ta Allah wa kuwatihi da kuma ƙarfi irin na Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce addu'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa idan yi sujuda sajada wajihi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi an gane ku sajada wajihi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fuskata ta yi sujuda ga wanda ya ainihin wato tsagawa wannan fuskar ji kuma ya tsaga mata gani da hikima irin tasa da dabara irin tasa da kuma ƙarfi irin nasa ina fata an gane to a nan malamai suka ce kamar yadda muka sha bayani cewa galibi addu'o'i za ka ji wato babu roƙon wani abu ma a ciki yanzu kaga wannan jinjina wa Allah ne kawai baka roƙi komai a ciki ba baka riki komai a ciki ba kawai cewa kai fuskata ta yi sujuda ga wanda ya tsaga mata ji da gani da hikima da dabara da wayo ma'ana da dabara da gwaninta irin ta Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan maganar sai ta nuna ba abin da kace Allah ban kaza ko Allah yi min kaza ko Allah ina roƙonka kaza to amma kuma malamai suka ce ba ma addu'ar da take saurin shiga gurin Allah take kuma saurin samarwa da bawa biyan bukata irin addu'ar da iya jinjina wa Allah ne kaɗai a cikinta na fata an fahimta addu'ar da iya jinjina wa Allah ne a cikinta to ta fi wato samarwa da bawa shiga a gurin Allah to wa zai gaya mun meye sirrin da ya sa addu'ar da aka fi jinjina wa Allah ta fi saurin shiga a gurin Allah kuma ta fi samarwa da bawa kaga dai ba a roƙi komai a ciki ba amma ta fi samarwa da bawa kuma biyan bukata wa zai gaya min me sirrin eh na yaba masa yabo ne ga Allah eh to banda yabon shi yabon kuma yana karkashin me malam Yusuf Allah ya saka da alheri na saboda kankan da kai da nuna kai bawa ne gare shi gare shi gare shi shi ma Allah ya saka kwamanda malam yusuf ya ce saboda jinjina wa Allah ya sa abin ya fi shiga kwamanda kuma ya ce saboda kankan da kai kana nuna kai ba kowa ba ne kai bawa ne ga Allah duka Allah ya saka muku da alheri da maganar ka kwamanda da maganar malam yusuf tana karkashin me har yanzu ba ku zo min da asalin sirrin ba na'am duka ai kana magana maga- bangaren ku- magana kwamanda ne mika al'amarinka ga Allah ma'ana ka mai da al'amarinka ga Allah na'am sewa na baya na'am na'am dalilan suna da yawa to me ne sur eh haka ne Eh. haka ne yadda Allahu makharaja musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jazakumullahu khairan na'am to Allah ya saka da alheri wa marin shi ma ya karo wasu dalilai Allah ya bada lada to amma har yanzu kuma ba ku faɗa min sirrin ba na'am ga wani bawan Allah ta wa alaikum salam na'am jazakumullahu mala abubakar ya ce saboda jinjina wa Allah yana daga cikin abin da ke sa Allah ya karba addu'a haka ne amma duk dai yana da wurwuri ne a tsakanin nan har yanzu na'am madalla Allah ya maka albarka jazakumullahu khaira saboda maganar tana karkashin kadaita Allah da tauhidi ga Allah wannan shine asalin sirri abin da yana da alaka da tauhidi da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala shine sirrin asali amma duk waɗannan abubuwan da kuka faɗa su ma suna daga cikin sirrin amma babban sirrin shine tauhidin da ke cikin zuciyar bawa na cewa bari ya jinjina wa wanda shine ya kadaita da tauhidin rububiyya domin duk waɗannan abubuwan da aka ambata ai tauhidin rububiyya ne sajada wajahi lillazi khalaqahu wane ne ya halitta Allah kaga tauhidin rububiyya ne na fata an fahimta wa shakka sam'ahu waye aiki wajen tsagawa mutum ji Allah tauhidin rububiyya tauhidin kadaita Allah da ayyukansa wa sam'a wa basarahu waye sakawa dan adam gani Allah na fata an fahimta tauhidin rububiyya sannan sai ya ƙara cewa bi haulihi wa quwwatihi da hikima da dabara irin ta Allah da ainihin wato ƙwarewa da gwaninta irin ta Allah da kuma ƙarfin Allah to inda kuma wannan addu'a ta ƙara samun shiga farkon da aka ce sajada saja- sujuda kan meye ne ga Allah ibada ce ga Allah ko to kaga a nan akwai tauhidul uluhiyya kuma ya shigo ciki tauhidin kaɗaita Allah da menene da bauta to wannan sirrin ya sa ko baka roƙi komai ba iya jinjina masa kai to ya kai ya biya ma bukata kun gane magana da kyau ku to ku rike wannan sirri duka waɗannan suna ciki amma wannan shine babba jama'a an gane magana da kyau ku Allah ya shiryar da mu to mu je wa ana aliyin annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kana idza sajada qala allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ga wannan ruwayar ita kuma akwai wasu abubuwa na waccar addu'ar a cikinta amma akwai abubuwan da ke nan babu a cikin wancan ta farkon na fata kun gane shi ta kuma ruwayar Ali dan Abi Talib Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus Ali dan Abi Talib yace annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana idza sajada annabi muhammadu ya kasance idan yi sujjada ƙala sai ya ce allahumma laka sajattu ya allah gare ka ne menene dare ka ne sujuda ba ga wani ba ban yi sujuda wani ba ban faɗi na yi gaisuwa irin ta sujuda ga wani ba gare ka ne kaɗai na yi wa bika amantu kuma da kai ne menene na yi imani ina fata an fahimta yawwa wa bika amantu wa laka aslamtu kuma gare ka na miƙa menene wuyana na musulunta na miƙa wuya gaba ɗaya an rabbi Allah kai ne ka halicce ni kai ne mahalicci na kai ka raine ni kai ka tada ni kai ka girmar da ni kai ka bani duk abin da domin kalma rabbu ko an rabbi tana nufin gaba ɗaya rayuwarka tana hannun waye ne Allah tun daga lokacin da Allah ya ɗigon maninka ya zama gudan jini ya zama tsoka aka sa kashi har ka girma har aka yi kai wata tara har aka haife ka har ka girma ka tashi har zuwa mutuwarka tana cikin an tarabbi gaba daya Allah ne ya ma komai ba wanda ya samar hannu ba wanda ya tallafa mishi to kana tabbatar da wannan tauhidin da wannan aikin ga Allah subhanahu wata'ala ina fata an fahimta sai ka ce sajada wajihi bayan ka yi wa Allah wannan yabon cewa gare shi kai sujuda da shi kai imani kuma da shi ka miƙa wuya gare shi ka miƙa wuya sai ka ce Allah kai ne mahalicci na kai ne kare ne kai ka tada ni kai ka kawo ni duniya kai ka ban duk abin da nake bukata sai ka ce sajada wajihi na yi sujuda ko fuskata ta yi sujuda lillazi shakka sam'ahu ga wanda ya tsaga mata ainihin wato ji wa basarahu kuma ya tsaga mata gani na fata an fahimta sai ka ce tabarakallahu ahsanul khaliqina albarka ta tabbata ga wanda ya fi kowa iya halitta albarka ta tabbata ga gwani na gwanaye wanda ya fi kowa gwaninta wajen tsara halittar ɗan adam da duk abin da yake so ya yi an gane magana da ku to kaga wannan shi ma wannan ita ma addu'ar tana ɗauke da abubuwa da yawa bari mu ƙara maimaita ta a karon farko a karo na biyu kace a Allahumma laka sajadtu ya Allah gare ka ne sujuda to kaga kamar kana cewa ya Allah gare ka nake bauta kenan ko tunda sujuda mecece ga Allah bauta ne ga Allah kaga akwai tauhidul uluhiyya akwai kanshin tauhidul uluhiyya a cikin wannan maganar wa bika amantu Allah da kai nayi imani kaga shi ma wannan akwai nau'i na tauhidi na al-imanu billahi imani da Allah cikakken imani da Allah abinda ake nufi kuma da al'imanu lugatan shine at-tasdiqu wato kana cewa ka gaskata da cewa akwai Allah kuma ka gaskata Allah shine abun bauta ina fata an fahimta yawwa in ku aka dawo al'imanu sai a ce qaulun ne a bil lisan wa atiqadun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wayanqusu bi ta'ati shaitan wannan shine al-imanu wastilahan a shari'a in an tambaye ka meye imani sai ka ce qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi ta'ati shaitan kace qaulun ne bil lisan na farko bakinka ya furta cewa kace ni nayi imani da Allah na yarda akwai Allah na yarda Allah ne abin bautawa wannan wajibi ne ga musulmi dole sai ya furta wannan kuma duk munasaba in ta taso ka dinga maimaita wa uh, duniya cewa kai kayi imani da Allah idan mas'ala ta taso akai haka akai haka kace jama'a ku dakata mun fa musulmi ne ina fata an fahimci magana bai saboda wannan kalmar tana zaburar da zuciya ta hana a yi barna kuma ta ziga a yi alheri ko mutum ne kake man nasiha ka ce na ka tuna kai musulmi ne kuma muna kyautatawa maka zaton cewa kai musulmi ne mai imani to zai ji kunyar kuma wannan abin da ake ta taburza da shi a kai ya ci gaba da fushin cewa sai an yi ina fata kuna fahimtar magana saboda kun jingina mar abin da tun dai ya yadda haka yake to ya kamata ya sassauto ya kamata ya rage ya kamata ya dan ja baya ya kamata ya haƙuri in kun abin aikatawa ne to ya kamata ya mai ya aikata ko in abin aikatawa ne ya kamata ya aikata wana kai musulmi ne in kuma kai ne aka zo ana to wane ai al'amarin dole sai ai kaza kace a da Allah jama'a ku dakata ni musulmi ne kaga ki me kake nunawa musuluncin ka ya hana ka ka aikata wannan abu musuluncin ka ya hana ka a hada kai da kai a zaluntuwa ne ko a cutuwa ne ko a yi kaza to amfanin irin wannan kalmomin mutum ya dinga nanata su kenan saboda suna zaburar da zuciya wajen aikata alheri suna kuma kashe wa zuciya gwiwa wajen barin aikata sharri na fata an gane su yasa faɗa da kake yi daga cikin amfanin cewa na yi imani da kai ya Allah to wannan shi yake zaburar da kai ya sa ka kai alheri ga bauta wa Allah ba tare da ka haɗa shi cikin da wani cikin bauta ba sannan shi yake hana ka kuma ka dinga aikata sharri an gane ko don haka ya ce wa bika amantu da kai ne imani walaka aslamtu kuma zuwa gare ka na musulunta in ka fassara shi haka yayi daidai ko kuma ka ce walaka aslamtu zuwa gare ka na miƙa wuya da miƙa wuya da musulunta duka abu ɗaya ne idan ka ce musulunta to kal- kalimatun ne arabiyyatun thumma hawwastaha ila hausa an gane magana da ke ku kalma ce ta larabci amma sai ka murɗa ta da me da hausa na musulunta al-islamu na fata kuna fahimta amma in ka ce na miƙa wuya to kaga babu larabci ko misƙalar zarratin a cikin wannan wannan iyakacin tsagwaron hausa ne kai amfani da ita shi yasa a hatta fassara ana buƙatar in za ka yi fassara ko ta aya ko ta hadisi ko ma ta meye ne ka zaɓi yaren da ka fi ƙwarewa da shi saboda nan ne ma'anar abin za ta fi fitowa shi yasa za ka ga idan mutum bai iya yaren da yake fassara da shi ba to zai zo ya ta jawabi a kasa gane ina ya dosa ana samun haka ko ba a samu ya ta bayani ya ta bayani ka ji mutum ya ce ni tun da na zo karatun har aka tashi ni ban fahimci me ake- ina ban san daga ina aka tashi ba kuma ban san ina aka sauka ba na fata an fahimci magana saboda iya yare da ƙwarewa a cikinsa yana taimakawa mai fassara wajen yadda zai isar da saƙo ga masu sauraren shi don haka sai ka ce zuwa gare ka na miƙa wuya zuwa gare ka na miƙa wuya to kuma shi ma'anar miƙa wuya da hausa in ba haushe ya ce ya miƙa wuya to yana nufin ya sallam ya wa to me ma zan ce muku ne ka ya sallama komai zuwa ga Allah ba shi da tacewa ba shi da dabara ba shi da komai sai a gurin waye sai a gurin Allah shine ma'anar miƙa wuya ma'ana ya yarda kawai koma ya Allah ya yi dafi daidai ne jama'a kun fahimci maganar da kyau ko shine ma'anar ya miƙa wuya walaka aslamtu anta rabbi to kaga waɗannan magana cewa sajattu wa bika amantu wa laka aslamtu duk suna kahin tauhidin menene tauhidul uluhiyya suna karkashin tauhidul uluhiyya tauhidin bautawa Allah amma anta rabbi yi kuma yana karkashin tauhidul me rububiyya ka tabbatar da kaɗaituwar Allah wajen halittarka ka ba wanda suka yi tarayya da Allah ko ya bawa Allah gudunmawa wajen a samar da kai jama'a an fahimci magana da kyau ko sannan sai ka ce saje da wajihi fuskata ta yi sujuda lillazi shakka sam'ahu ga wanda ya tsaga jin wannan fuskar to da wannan ne malamai suka ce idan an ce fuska to ana nufin hadda kayi gaba daya sai dai fa a ɓangaren fikihu in an ce fuska to ana nufin iya nan kar ka sako hatta kun nema balantana ka sako gaba ɗaya kayi idan malaman fikihu suka ce fuska to nan suke nufi kawai iya wannan zirin tsakanin maɓuɓɓugar gashi al'adi to shi ne kar ka haura wannan gurin kana haurawa to ka shiga kayi ka bar ina fuska amma idan malaman tauhidi suna magana akan fuska to da kan da kunnan da bakin da hancin da idan da gashin da ƙeyar da wuyan gaba ɗaya a kansu suke magana kun gane magana da kyau ku to da kace fuskata ta yi sujuda kaga sai kace lillazi shakka sam'ahu to kaga a gurin malaman fiqh kunne yana cikin fuska baya ciki amma a gurin malaman aqida da tauhidi kunne yana cikin fuska shi yasa kace ga wanda ya tsaga min ji ya tsaga min gani a can sai aka ce bi haulihi wa quwwatihi a addu'ar farko anan kuma sai aka ce fatabarakallahu ko tabarakallahu ahsanul khaliqina albarka ta tabbata ga wanda yafi kowa gwaninta da ƙwarewa da iyawa wajen halittawa ba wanda ya kai Allah iya halitta yau ba gashi ba iyawarsa ta sa har yau an gagara yin mai kama da mai kama da shi mai kama da abin da ya yi duk wani mutum mutumi da za ka ga mutanen technology suna cewa yanzu an samar da wani mutum mutumi mai kaza mai kaza mai kaza yanzu ranar na ga wani technology jama'a mutum mutumi ne har table tennis ake yi da shi wallahi mutum mutumi ne amma har table tennis an san table tennis ne aiko ko dai ko dai table tennis din ma sai na sa an yi jawabi yawa an gane magana da kyau ko a bugo ya buga kuma wallahi mutum mutumi irin wannan kwarangwal wanda caji ake masa da wuta ya dauki abin ya riƙe in aka bugo shi ma ya sunkuya hakan aka dawo ta nan ya dawo ya haka tsabar technology malam na duniyar nan sannan na ga wani mutum mutumi wanda za a zo kana zaune da shi kuna hira yadda kake hirar dan adam haka za ka yi da shi amma akwai inda an iso bai sai baka amsa ba saboda ba mutum bane akwai amsar da he mutum ne kadai zai iya baka ita na fata an fahimta sannan duk tsiyarsa kuma akwai abin da bai sani ba wanda hima dan adam bai sani ba duk tambayar da zaka yi kace hi kiyama ta bai sai baka amsa ba jama'a kun fahimci magana ka san technology duniya ya kai yanzu da za a samu gawa sai aka balli kashinta aka dora wa wannan technology zai faɗi shekara nawa da mutuwar gawa shi yasa zaka ji an ce an samu wani kaza kaza shekarunsa dubu biyu da kaza kana mamaki wallahi da gaske ne na'ura ce malam ta bature wanda aka yi mata wannan abun yadda za ta bada wannan information din kuma kafin su yarda cewa abin yana yiwuwa sanda suka gwada akan abin da sun sani sai a samu abin da an san shekarunsa dama yanzu misali malam ja'afar da ya rasu misali zan yi ai da yawa sun san shekara da rana da da komai da malam ja'afar ya rasu haka ne to da za a je a ɗebi ƙasar kan kabarin misali ina mana misali ne a je a zuba wa kwamfutar a ce shekarar wannan nawa a danna mata za ta faɗi shekaru to kaga an gwada da wanda dama an sani in ta ƙarya ma za a gane to kaga kenan idan aka ɗauki wanda bata sani ba aka gaya mata za ta bada amsa ban gane ko kun gane ba amma duk wannan technology fa kar ka sallama masa wallahi ka sallama wa Allah dan akwai abin da bai isa ya faɗa ba bai isa ya faɗe shi ba kuma akwai abin da na dan bai isa yi na dan irin yadda na dan adam yake ba yanzu da Allah in tambaye ku duk mutumin da mutumin da ake akwai wanda yake da nama irin na dan adam akwai wanda yake da jini irin na dan adam akwai wanda yake da bargo irin na dan adam to har yau turawa sun gagara samar da lab da za su kirkiri bargo da nama da jini irin na Allah kuma har su mutu wallahi ba su isa ba na fata ana fahimtar magana yanzu da Allah ya zo yana magana akan cewa mutane ba su isa su kirkiri alkur'ani ba ma'ana duk abin da yake na alkur'ani ba su isa ba to wani sai ya ce wai ana kalubalantar laraba Mm-mm, ba larabawa ba ne ba kuma da larabcin kaɗai ake ka duk duniya ka zo da wani zance ko da wani yare ne wanda da fasaharsa da balagarsa da zalaƙarsa da ɗanɗanonsa wajen zaƙi ko ya kai ya kama kafar alƙur'ani babu ba iya laraba ake magana ba da Allah yake cewa fa in lam tafa'alu walan tafa'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ko fa'atu bi suratin min mithlihi ko fa'atu bi ashri suwarin mithlihi muftarayati wadu umman istata'tum min dunillahi in kuntum duka to ba ana nufin larabawa kadai ba duk duniya da wanda kowanne irin yare ne ka zo ka karanta wata jumla da idan an kwatanta ta da alqur'ani za ta bada ma'ana irin na alqur'ani babu ita to sai aka ce ko larabawan da aka sauke qur'anin da yaransu su ma ba su isa ba ballantana wanda kai ba ma yaranka ba ne an gane magana da kyau ko to wannan duk yana daga cikin miƙawa Allah cewa Allah shine gwani a wajen menene a wajen halitta babu yadda za a yi ka samu abu irin na Allah har duniya ta naɗe an gaza samun abu irin na Allah kuma sai su zo su yi ta wasu abubuwan da daga ƙarhe Allah maɗaukakin sarki yana nuna musu iyakacin ƙarfinsu amma ba sa ganewa Allah ya dirka kar da Titanic kun ce ku sai kun je kun ga jirgin me yake faruwa ina yake faruwa ya aka yi da mutanen ciki shin bangoren jirgin yana nan ko baya nan akwai abin da in Allah ya yi shi to karka yadda ka je inda wannan abin yake da haka daga sun gwada sai Allah ya dirkakar da su ba za su dawo ma su ba da labari ba mu da triangle da yake America kun gwada ɗaya kun je da jirgi gurin Allah ya wargaza jirgin ba a ga jirgin ba ba a ga matukan ba ba a ga ɓangorin jirgin ba ma amma dan jaraba heste he sun koma wai su har yanzu ba su yadda akwai wanda ya kai su ba ko zai zo da abin da ba su da ilimi a kan shi ba na fata kuna fahimta yahin yadda da Allah don haka he su ƙara ta da jirgi su tafi Allah ya wargaza jirgin ya ɓatar da jirgin amma bayan shekaru he su ƙara ƙirƙiro wani ilimi su ce he sun koma yanzu ranar nake gani a wata ƙasa ba zan iya tuna ƙasar ba wani guri ne shi kuma tafashashen ruwa yake burtsurawa ruwa tafashashe da ka sani har ya fi don suka ce zafinsa ya kai 1000 degree celsius ba wai 100 ba don haka daga gurin da za ka je in ka je ziyara ana zuwa ziyara buɗe da namanta sunan ƙasar amma akwai tazara tsakanin inda gurin ke bulbular da ruwa da inda zaka tsaya in ka kuskura ka matsa daga gurin narkewa zaka yi wani abin mamaki kuma akwai wasu watanni guda biyu ko uku da zafin ruwan yake raguwa idan ya ragu akan je har jikinsa har ma a sa ɗan abu a ɗiba amma in wannan watannin suka wuce ka kuskura ka je gurin to sunan ka gawa ba gawa ba sunanka ruwa narkewa za ka yi gaba ɗaya da namanka da ɓargonka da ƙashinka gaba ɗaya har yau sun ɗebi ruwan sun yi gwaje-gwajen duniyan nan su gane meye ne a cikin wannan abun amma wallahi sun gagara ganewa shine tabarakallahu ahsanul khaliki nake yanzu ka ɗebi ruwa don Allah ruwa a samu wani ya kawo wasu chemicals da za a yi ruwa kofi ɗaya irin na Allah kofi ɗaya kawai kar a yi mana jarka ɗaya balantana mu ce drum ko dam kofi ɗaya amma fa ba irin na Allah ka kwaikwaya ba ma'ana ba daga sinadarin na Allah ba kai ka samar da sinadarinka ka samar da komai ka yi shi sai dai analysis so amma ba yadda za ka yi ba za ka iya ba kuma don Allah ka kalli ruwan nan idan ka ɗebi ruwan nan a kofi ka ɗaya kana kallonsa sai ka yi ta tunanin shi kan wannan abin da mai aka yi shi ne ka koma hannu ka ga hannunka ta ciki inda za ka koma a kunu ba za ka gani ba ka sha ya maka amfani ka wanke jikinka ya fitar ma da dauɗa eh to sannan ka ji wani ilimi shi kadai yake iya kashe kishi banda artificial duk abin da artificial ne ba zai ma kashe ma kishi kamar yadda ruwa zai ma ba zai maka mai ba zai kashe ma kishi duk abin da za ka sha a matsayin kai maganin kishi ruwa to banda banda banda banda banda wani abin ba ruwa ba to ka taba tsayawa kai nazari da tunanin wannan halittar ta ruwa da kullun kake sha to fa shine tabarakallahu ahsanul khaliqina albarka ta tabbata ga mafi gwaninta da iyawa wajen halitta a tafsirar ramadan na sha baku misali da halittar ɗan adam da haka shi yasa Allah ya ce wafi anfusikum afala tubsiru wa fi sama abin wa fi sama'i ayatin lil muqinina ko ta ce wa fi anfusikum afala tubsirun ya ce a cikin sammai akwai ayoyi ga masu sakankancewa da Allah ta kalla halittar sama kawai ita dai ba hayaki ba ita ba wani duhu ba ita kuma in ka kalle ta ba wani gangan jiki ba sannan kai firo kai firo kai firo har sai ka gode Allah baka isa ka kusanci inda take ba ba wai ka je ba ka kusanta baka isa ba ba 'yan sama jannaci ba in ma 'yan sama ina ne sun gama ba su yi ɗaya bisa dubun nisan sama ba kuma ba su samo ilimin komai ba sai ɗan kalila ai akwai wani da yi wannan sama jannatin har ya wuce adadin abin da masana suka tsaga cewa mutum zai iya yi a sararin samaniya da ya wannan saman ya wannan saman ya wuce wannan gurin da masana masu technology suka tattala kun san me ya gani wallahi wani tsuntsu ya gani da ƙoyinsa a kwance a kan ƙoyin kuma yana kwanci shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba ai da ya salatu ya salar da ubangiji sai ya yi wa ƙasa ya ce to iya ga in ya wuce nan gurin fa akwai matsala don to duk duniya ka wuce ta ba ka ji motsin kowa ka tafi can ba kowa a kai da kake jin ɗuriyarsa kai kare ne ka wuce hayaki ka wuce gajimare ka wuce wane ne duk kawai sai ka je ka ga tsuntsu gashi a kwance akan koyi yana kwanci koyin gasu a haka suna reto shi yana kan koyin yana kwanci ba dole kai kwana ba ka san waye ne wannan tsuntsu ka san in ka wuce wannan kuma me za ka gani na fata an bayyanci magana to wannan fa shine tabarakallahu ahsanul khaliqina albarka ta tabbata ga gwani na gwanaye wajen iya halitta shine Allah Allah shirye da mu to wannan addu'a jama'a akwai tsantsar tauhidi da aqida da mai da al'amari ga Allah a cikinta kuma a cikin yin waɗannan addu'o'i akwai biyan bukatar ɗan adam don haka karmi wasa da su mu dinga yin su in muka yi sujudan nan sai mu dinga ambatawa an gane ko وعن ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجد فسجد فسجدت الشمس لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا bari ku ji wannan kuma to ku ji wannan ita kuma ita ce ta zo ta addu'a ce ta sujudu tilawa amma ta zo da roƙon wani abu ku duba hikima irin ta mana da ya tashi sai fara kawo addu'o'in da suke da alaƙa da tauhidi kai tsaye guda biyu da ya gama da su sai kawo addu'o'in da suke da alaƙa da menene da roƙon wani abu na buƙatar ɗan adam jama'a kun fahimci yadda malamai suke al'amuransu to irin waɗannan tabarau na gano irin hakan hatta a cikin littafi ka dinga fahimtar usulubin malami da yanayin da malami yake jera abubuwansa da tsara su sai kana da tabaran gani fa ba tabarau fa irin wannan nawa ba karka ce to malam nawa ake sayarwa a ba tabarau irin wannan ba yare ne ne maka ina fata an fahimci magana ya tabbatar ga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa na kasance a gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallama fa atahu rajulun sai ga wani mutum ya zo gurin manzon allah fa qala sai ce inni ra'aytul barihata fi ma yara na'im ni na gani jiya da daddare shine albariha jiya da daddare fi ma yara na'im cikin abin da mai bacci ke gani yana nufin yayi mafarki kenan na fata kun fahimci magana ka anni usalli ila asli shajaratin a mafarkin sai na gaggani nan ina sallah a ƙarƙashin wata bishiya yasa jama'a duk mutumin da Allah ya taimake shi mafarkin ko ya je aikin hajji ko ya mafarkin gashi ga Ka'aba ko ya mafarkin ya je masallacin Annabi ko ya mafarkin yana sallah ko ya mafarkin yana kyauta ko ya mafarkin yana wani aikin alheri to ya ƙara dagewa alama ce da take nuna kana kan daidai kuma Allah na goyon bayan abubuwan da kake na alheri da haka mafarkin sallah mafarki ne mai kyau idan Allah ya taimake ka kana yin sa ko ka taɓa yin sa ko sau ɗaya to ka gode wa Allah ko mafarkin ka zauna kana karatun qur'ani ko mafarkin ka ganka kana wani aikin alheri ne wanda a bisa fassara ba mummunan aiki bane wannan abu ne mai kyau bari ku ji wanda wannan ruwaya malamai suna ce mata ruwaya ko hadithi takariri ko ruwaya takaririya ko sunna takaririya wato sunnar abin da wani ya zo ya faɗa wa annabi ba wahayi aka yi wa manzan Allah kai tsaye ba a'a wani mutum ne ya zo ya yi wani abu a gaban annabi sai annabi ya tabbatar da shi a matsayin addini ina fata kuna fahimta ko ya faɗi wata magana sai maganar ta zama kuma doka a musulunci to ana kiransa sunna taƙaririya wato sunnar da wani ya gabatar a gaban annabi annabi ya tabbatar da ita daidai ce yanzu misali sayyidina umar yana muwafaka akan abubuwa da yawa sallar da ake a mukamin ibrahim sayyidina umar ya ba da shawara a dinga yi ba wai allah ne ya wahayi wa manzo allah cewa a dinga sallah a gurin ba da ya maganan ne sai Allah ya tabbatar da maganar ban gane ko kun gane ba shine Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla asali sayyidina Umar ne ya fara kawo shawara to a dinga nafila a gurin da annabi ibrahim ya taka wajen gina ka'aba dan lokacin da annabi ibrahim yake gina ka'aba da tsayin yayi mar yawa sai ya dauko wani kututturen dutse sai ya zo ya kafa da hida annabi isma'il sai ya taka sai isma'il ya miƙo mallaka sai ya dora a sama to wannan shi ake kira makamu ibrahim kaji an ce makamu ibrahim to shine sai na umar bayan da aka gyara ka'aba sai ba manzon Allah shawara cewa a dinga sallah a gurin yana rufe bakinsa sai Allah ya turo mala'ika jibril cewa wattakhidhu min maqami ibrahim musalla an gane magana da kyau ko to wannan yana daga cikin sunna ta qaririya wato abinda wani ya kawo ko shawara ko ya aikata a gaban annabi annabi ya tabbatar da shi a matsayin addini ya ce to ke na gani ina sallah a gindin wata bishiya faƙara'atu sajadata sai na karanta ayar da take ɗauke da sujuda kamar ina kamar misali mu ɗauki suratu annajim wanda ita ne sura ta tasa'in da shida idan ka ɗauko ƙirge daga ina daga baƙara a cikin alƙur'ani ita ce sura ta tasa'in da shida sannan tana da ayoyi guda 62 to in ka ɗauko tun daga aya ta 57 wace ce aya ta 57 azifatil azifa laisa laha min dunillahi kashifa sai ce me afa bi hadhal hadisi ta'jabu wa tadhakuna wa wala tabkun wa antum samidun sai ce fasjudu lillahi wa abudu tun daga aya ta hamsin da bakwai har zuwa aya ta sittin da ɗaya to idan ka zo wannan gurin Allah ya ce azifatil azifa mai kusantowa ta kusanto mecece mai kusantowa kiyama jama'a laisa laha min dunillahi kashifa ba wanda ya isa ya gane kuma yaushe za ta faru ka ji fa ta kusa amma baka isa ka gane yaushe ne ba sai Allah ya ce afa bi hadal hadisi ta ajabuna yanzu da wannan qur'anin kuke mamaki mamaki na rashin yadda ƙur'anin Allah da yake gaya muku kaza zai faru kaza faru kaza halal kaza haram shi kuke mamaki ba ku sallama ba har yanzu wa tabhakuna wa la tabkun kuna kyalkyala dariya ba kwa kuka idan an gawo muku ayar alqur'ani ba kwa mai da al'amarin ku ga Allah wa antum samidun ai wa antum ghafiluna kun rakkana kun watsar da Allah sai Allah ya ce fasjudu lillahi to inda gaske kuke yi ba haka kuke ba to ku yi sujuda ga Allah wa abudu kuma ku bauta wa Allah to kana zuwa nan gurin sai ka faɗi kai menene kai sujuda an gane magana da kyau ko ko kuma ka ɗauki misalin sura ta hamsin da uku in ka ɗauko ƙirge daga ina daga bakara ita wannan najm ita ce sura ta hamsin da uku amma in ka ɗauko waccar ita ce sura ta casa'in da shida ita ce suratul suratu ikra ikra bismi rabbikal ladhi khalaq tana da ayoyi guda goma sha tara to in ka ɗauko daga aya ta goma sha bakwai har zuwa ƙarshe wace ce aya ta goma sha bakwai eh falyadu munadiyahu sanadu zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sura ta 96 aya ta 17 18 19 karshen sura kenan waccan kuma sura ta ainihin wato 53 aya ta nawa 63 zuwa abuna aya ta 57 zuwa 61 abuna 62 karshen sura kenan Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a waccan sura ta ikra yana cewa fal yadu unadiyahu shi wancan munafikin kafiri da yace in annabi yazo zai sujuda zai taka shi to ka ce ya kira duk wanda zai kira Allah ya ce sanadu zabaniya mu kuma za mu kira zabaniyawa Allah ya ce kalla mm la tuti'hu kar ka bi magana sa karaba zai shi ka watsar da sha'anin shi wasjud ka je kai sujudar ka a Ka'aba dan annabi ne ce zai zo ya sallah a Ka'aba shine su utuba ibnu rabi'a su shaiba ibnu rabi'a suka ce su ko in annabi ya zo yana sujuda to za su zo da kafa su za su taka wuyan manzon Allah shine Allah ya ce masa ka je ya kira duk wanda zai kira mun kuma za mu kira zabaniyawa ya zo ya taka ka in ya isa ya zo ya gama sujuda ya kama hanya ya tafi ba wanda ya taba shi shine tara sahabbai ce wallahi tallahi da waɗannan kafiran wani daga cikin su ya kuskura ya zo guri na yace to da kun ga mala'iku da ranar Allah karara a siffar su ta mala'iku sun duro duniyan nan ɗaya bayan ɗaya za su dinga jan waɗannan kafirai suna sama da su to in ka zo nan ma ana so ka yi menene ka yi sujjada wannan misalai ne guda biyu da na ainihin wato kawo to wannan bawan Allah ya ce a faƙara'atu sajadata sai na zo ayi da take magana akan sujuda fasajattu sai ne sujuda fasajadati shajaratu ya ce a mafarkin kawai da ne sujudar a gindin bishiyar sai ita ma bishiyar naga ta yi me ta yi sujuda kaga abin mamaki yanzu a social media ana nuna wani abin karka ɗauka wai drama ne da gaske ne wallahi sai ka ga mutum ya zaune yana sallah ya kafa dokinsa in ya su da sai ka ga dokin ma ya yi me ya yi sujuda ana samu ana ganin haka ko da yawansu da gaske ne ba wai wasa ba ne ko kuma kulya da yawa da gaske ne dokin ya yi sujuda kaga kulya an kawo mata littafin a1 english ko ababiyo ko wani daga cikin littattafan boko sai a kawo mata qur'ani idan aka sa qur'anin he ta tsallake he ta gagara taka shi amma aka sa eh wani ingili he ta zaka dan banza ta yi gaba zagayawa take ba ta tsallakawa ma sai ta zagaya haka he ta biyo sai ta zo ta taka eh wani ingili eh wani ingili ai ba na Allah bane wani garri ne kawai zauna ya rubuta shi an ga ko ba haka mala yakubu eh ba na Allah bane da aka sai ga ta zagaye na Allah ta ki ta taka ta dawo ta taka a babiyo an gane maganar da kyau ko to duk waɗannan abubuwan da gaske suna faruwa saboda wato wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun ala ala annana kulluna ba'idun wa ayyu bani adamin khalidun faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu ولله في كل تسكينة وفي كل تحريكة شاهد سيتي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وان daga cikin mawaka yana cewa haratil afkaru fi hikimati man qad hadana subuluna azza wa jal yace haratil afkar tunanuka da kwakwale sun ruɗe fi hikimatin man wajen gano hikimar wanda kada hadana subulana wanda ya hiryar da mu tafarkin addinin musulunci waye Allah azza wa jal wanda ya girmama ya ɗaukaka ma'ana kowa iliminsa sanda ya ƙare amma bai gama gane hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala ba haka ne ko ba haka ba haratul afkaru fi hikimatin man kada hadana subulana azza wa jal ina fata an fahimci magana Allah shirye da mu to don haka ya ce da ne sujuda sai wannan bishiyar ma ta yi ne ta yi sujuda ya ce fasadarati shajaratu li sujudi kawai sai ga bishiyar ta yi sujuda da sujuda ta fasami itu ha ta ƙulu to ka ji wannan maganar ya ce a mafarkin sai na ji bihiyar tana cewa allahumma haɗut anni biha wiziran allah ka kankare min zunubaina da wannan menene sujjadar kun gane maganar da ke ko mafarki ya yana karatun ƙur'ani sai ya iso yana sallah yana karatun ƙur'ani sai ya iso ayar da take magana akan ai sujjada yana gindin bishiya sai ya faɗi ya sujuda satin da ya iso gurin sujudu tilawa da ya faɗi ya sujuda kawai sai ga bishiyar ita ma ta faɗi ta yi sujuda to a cikin sujudar bishiyar sai ya ji tana addu'a tana karanta wannan addu'ar tana cewa Allahumma atut anni biha wizran Allah ka kankare min zunubi na da wannan sujudar da nayi waktub li biha ajran ka rubuta min lada da wannan sujudar da nayi waje alhali indaka zuhuran kuma ka mayar min da ita ta zama wata taskal alheri gobe kiyama a gurinka jama'a kun fahimci magana da kyau ko to bari ku ji inda maganar za ta ƙara burge ka qala ibn abbasin fara'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qara'a as-sajdata fasajada فسمعته يقول في في في سجوده مثل الذي اخبره الرجل عن قول الشجره abdullahi dan abbas marawaicin hadisi ya ce fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama qara'a sajadata wata rana annabi yana karatun qur'ani da wannan mutumin ya zo ya gaya manzan Allah wannan labarin sai bai ce masa komai ba to amma abdullahi dan abbas ya ce watan wata rana sai annabi ya zauna yana karatun qur'ani sai ya iso ayat sujuda ina fata kuna fahimta da ya iso fasajada abdullahi dan abbas ya ce ina kallon annabi sai ya yi sujudar fasami ituhu ya ƙulu fi sujudihi sai na ji annabi yana yin sujuda yana addu'a a cikin sujjadarsa me yake yi mislallazi akhbarahu ar-rajulu an qawli shajara kwatankwacin waccar addu'ar da mutumin nan ya bahi labari yayi mafarki yana sujuda bishiyar ta yi sujuda ya ta yi addu'a ya bawa annabi labarin addu'ar shi ma abdullahi dan mas'ud yace sai na ji abdullahi dan abbas yace sai na ji annabi yana irin wannan addu'ar kaga ya tabbatar kenan na farko ya gaskata mafarkinsa mafarki ne mai kyau ba abu gasu a halamin ba ne kenan ko kuma da wannan ne malamai suka ce kenan har yanzu ana iya fassara mafarki don sunna ne fassara mafarki jama'a amma fa ilimi ne mai zaman kanshi ya sa ma shehu usman bin fodi ya ce daga cikin bid'ar da aka samar a kasar hausa shine watsar da harkar karanta ilimin mafarki a dinga fassarawa mutane ya ce hausawa sun yi watsi da wannan sunnar ya kamata su raya ta ya ce domin annabi yakan yi mafarki ya fassara wa sahabbai sahabbai sukan yi mafarki su je gurbin zan Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ya fassara musu mafarkin kuma shi mafarkin annabi idan ya fassara ma in akwai matsala sai ya gaya ma ce to wannan mafarkin akwai matsala kaza ma'anarsa kaza ne amma ga matsalolin da suke cikinsa don haka ka dage da kaza da kaza da kaza da kaza to Allah yana iya bawa wani malami baiwa ya yi haka don an samu haka a magabata bayar da suwar manzan Allah da sahabbai irin su al'imamu ibn sirin mun sha ba da labari ko misali da shi a nan a darussa ko tafsiri ko ta'alim muna ba ku misali da shi haka ne cewa ƙwararre ne wajen fassara mafarki to haka to amma mutum ya hankali domin babi ne da idan mutum bai a hankali ba zai zame zai zame zai dawo ya dinga karerai ya ma koma wata sana'a da abin yana cin kuɗin mutane mutum yi mafarki ka zo ka ce aiwa na ka haye kuma ya dulmiye ne shi bai sani ba amma kai ka ce masa ya haye ya ɗauki abin sadaka ya baka har a dawo ana cewa to in wannan ya mafarkin kaza fassara sa naira kaza ne kuma daga nan ƙarya za ta higo mutum ya mafarkin sharri ka fassara masa hida alheri saboda kana so ya baka kuɗi ko to amma babi ne mai zaman kansa a musulunci malamai suna magana a kansa cewa a yi kokari a dinga bincike da karatu akwai magabata da suka yi rubuce-rubuce a kai masu kyau a dinga ɗauka ana karantawa ana ainihin wato abin nan ala ayyi halin wannan yana nuna mana haka sannan wannan hadisin yana nuna mana a he addu'ar da ake a sujudu tilawa ana iya yin ta ame a bayyane jazakumullahu khairan saboda ga abdullahi dan abbas ya ji annabi yana wannan addu'ar kuma a ina a sujjada to sai dai suka ce idan da daddare ne a yi a bayyana inda rana ne a yi a ɓoye sai ya zama kamar sallar dare a yi ta a bayyana sallar rana a yi ta a me a ɓoye yawwa kamar yadda hadisin aisha ya nuna ina fata kun fahimci magana so saboda haka a wannan yana daga ciki allah ya datar da mu jama'a an nuna min lokaci kuma mun zo kan gaba za da halaka da wani to darasi wannan yana iya nuna cewar ba a sujudin tilawa ba da yana mutum yana iya wannan addu'o'i a cikin sujuda na sallar nafila ko jazakumullahu khairan komanda ya ce wannan addu'o'in ana iya yin su hatta a sallolin nafilfili ana iya yi ka yi sujjada na sallar nafilfili za ka iya yin waɗannan su- abin nan addu'o'in kamar yadda za mu zo ga akwai sujudu shukur a gaba wanda shi za mu tashi sati mai zuwa sujudu shukur kuma ita ce sujjada ko da yake barin bari in na faɗa yanzu wani ba zai zo ba zai ji wane ne zai ji meye ne roman ba za a faɗa yanzu ba sai ka zo sati mai zuwa a faɗa na'am za ka iya maimaitawa kana da sukuni da lokaci musamman idan kai kaɗai kake sallah a'a akramaka Allah a yi kokari dai ai ba su da tsayi yanzu kamar irin wannan Allahumma haɗut anni biha wizran waktub li biha ajran waj'alha indi waj'alha li indaka dhukran wannan ba ta da wahala haka waccan ta sama ta ƙarhe sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi a a yi kokari da Allah a koya jama'a eh kuma na magana mafarki na Yawwa malam aminu malam aminu ya yi tambaya mai muhimmanci idan mutum ya yi mafarkin kana wani aikin alheri menene wannan ma'ana mafarki na farko dai gaskiya zai iya zama alheri bushra ajila gare ka kai da aka yi mafarkin a kanka na fata an fahimta gare ka kai da aka yi mafarkin a kanka zai zama ma alheri shi ma wanda ya yi mafarkin zai zama masa alheri misali in ce na ganka da damun kuɗi kana rabawa mutane na fata an fahimta a yadda ake cikin ne ne yanzu kan ba kashi lezman ne ne wannan zamanin kuke kiransa shi eh a a da Allah karku yi haka karku yi haka abu na siyama eh subsidy ko Yeah. subsidy regime ne ko meye ne za a ci eh harshi an shiga recession ko ka subhanallah to Allah ya sauwaƙe to kaga aka yi mafarkin kana raba kuɗi a wannan zamanin ai ka ka haye ai saboda mutane suna buƙatar eh, su sami abun yi da abubuwan da za su abun nan so saboda haka ana buƙatar a kula da wannan Allah ya shirye da mu da haka sati mai zuwa za mu tahi sujudu shukur in Allah ya sa ka zo ka ji me za mu faɗa insha Allah ba za mu ce komai ba sai ranar insha Allah kafin na rufe ah, ba na so ah, wan- ina so wannan maganganun su shiga na farko akwai akwai wani wanda yake harkar kasuwa yana buƙatar mu sa shi a addu'a ni ma muna harkokin kasuwa ina buƙatar addu'a wallahi bari in faɗa muku addu'a fa tana karɓuwa fa kuma za ku ga shaida kwanan nan Allah yadda amin amin in ma wasu ba su shaida ba wasu za su shaida in Allah yadda an gane magana da kyau ko so don haka a sama addu'a gaskiya eh kuma da kace me Ah, kuma da ya ce zakka za ta fito insha Allah za ta fito kuwa in Allah yadda to don haka a sa mana a sa shi a addu'a mu ma a samu sannan akwai malam aminu kamar yadda kuka sani mahaifinsa karayarsa an samu matsala sanda aka ƙara ɗora shi kusan sati uku yana fama a he karaya bata ɗoru ba sanda aka koma asibiti aka sake karya kafar aka sake ɗorawa so yana buƙatar addu'a gaskiya muna addu'a Allah ya bashi lafiya sannan akwai matarsa an mata operation wanda jiya ne ko shekarun jiya aka sallamo ta ma daga asibiti muna addu'a Allah ya bata lafiya ita ma an gane ko sannan akwai akwai ɗaya daga cikin yayuna wanda ya zo wannan gari ina so ma ya miƙe ya zo nan malam suleiman taso malam suleiman yunusa muhammad wannan yayana ne jama'a haskahi sosai eh yayana ne ba so ina faɗa saboda na fihi na fihi kiba da jiki to in na ce hi yayana ne sai ya ga- sai ya gan hi dan kyagurgur da shi hakan nan an gane ko da mahaifiyarsa da mahaifiyata uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kaga ai yaya ne ai ko to yayana ne kuma babban abun burgewa ina nan mahaifiyata tana can Kano duk wani motsinta na wasu abubuwa na bukatunta ko abinci ko abin sha ko magani ko wani abu wallahi kafin na san me yake faruwa wannan bawan Allah ya tafi da sauri ya je ya gama da wannan abu wata ran ma ba na sanin an yi an wuce sai tahin zance sai in ji cewa ya je ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sannan haka siddan zai sayi abu mai daɗi kamar tsire ko nama ko ya sa a girka a gida musamman ya kai mata har inda take gidanmu so ina masa addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya biya masa bukatunsa na alheri duk damuwoyinsa da matsalolinsa Allah ya yi masa Allah kuma ya buɗa masa cikin abin da yake nema a wannan duniya ya kuma haɗa shi da aljannar firdausi a lahira saboda yana mun iyakacin abin da zai iya mun in ba ku manta ba na muku complain cewa kwanakin baya hannunta yana dan damunta a likitoci sun ce dole sai an cire karfan da aka yi mata aka saka mata lokacin da ta yi wancan hatsari to abu dai ya yi gaba ya dawo ba karhe dai mun yi ittifaqin dole za a cire karfan to kuma sai muka yi ittifaqi ni da hi cewa gara a kawo ta nan tunda muna da asibiti a nan irin asibitin Flosi da waye wanda su ma suna kokarin su wajen wannan a zo a yi mata wannan aiki a cire wannan karfe don haka yanzu haka tana cikin gidana a yanzu haka tare suka zo shi so muna buƙatar a yi mana addu'a na farko Allah ya saka masa da alheri da ya ɗauki wannan ɗawainiya Allah ya biya shi da aljanna na biyu kuma Allah ya ba mu yadda za mu yi ai wannan aikin na uku kuma Allah ya sa a yi aikin a cikin sa'a da nasara na hudu kuma da mu da ita da ku gaba ɗaya Allah ya kuli kulin kubura da mu ya watsa ma aljannar firdausi to mu yi ta wannan addu'a din Allah ya saka to sai abu na biyu jama'a suna cikin wani hali jama'a wanda na sani nan ko mutum bai faɗa ba ko ya faɗa na san ana cikin wani hali da haka generally kowa yana buƙatar addu'a da haka za mu yi addu'a ta ƙarshe a bayan an gama tambaya misali akwai tambaya ne kwamanda to bayan an kira sallah to in aka kira sallah za mu yi addu'a ta ƙarshe gaba ɗaya ko kuma kawai tun da ba tambaya bari mu yi addu'ar gaba ɗaya ita ma ta shiga karatu sai a kira sallah kawai sai mu shiga sallah yauwa akwai kuma muhadara da malam murtala zai yi gobe insha Allah ta'ala a masallacin gidan a sanata dan zuma goje ina fata an fahimta so da Allah a cika wannan guri zai yi muhadara ba faɗi dai topic din ba amma dai kun san malam murtala duk topic din da zai yi magana yakan yi kokari wajen bincike da kuma kawo abubuwa masu fa'ida eh na yawa tasirin kalma to ta sunan laktar tasirin kalma to kaga wannan sirrin fa ya kaje kaje kawai eh tsakanin magariba da isha gobe a masallacin gidan sanata dan zuma goje Allah ba mu ikon zuwa wallahi in ka makara wala Allah za a yi rabo a gurin billahi allazi ka ji gidan sanata ne Allah ha ka makara wallahi a da ana ba a da ana baka labari Allah ya sa mu dace Allah ya shirye da mu yan uwa muna addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alheri Allah ya yaye mana dukkanin matsaloli da damuwoyin mu Allah ya sa aljanna firdausa ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu duk abin da muke nema a gurin Allah na alheri Allah ya bamu ya Allah muna tawassuli gare ka da duk wannan karatutuka da duk waɗannan ayyukan alheri da muke Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu ya Allah fatara da talauci da kuncin rayuwa da al'umma suke ciki ubangiji ka yaye musu wannan al'amari ya Allah Allah ka saita mana wannan ƙasa ya Allah ka saita mana wannan jiha tamu ya Allah matsaloli na tsaro da muka aka fara ɗaukar mataki a kansu jiya ko hekarin jiya mun yi magana da gwamna jama'a ya kira ni musamman don yi min ta'aziyar rasuwar malam albanin kori ya faɗa min wasu maganganu da na ji daɗi kuma hankalinmu ya kwanta to a lallai waɗannan yaran sun taɓo abin da wallahi tallahi sai ya hana su sakat insha Allah ta'ala da haka ya yi alwashin cewa zai ɗauki matakan da ba a taɓa tsammani ba kuma wallahi zai ɗauki matakin da babu sani babu sabo yanzu ya faɗa min ya ce min dokar da ya sa daga ranar da ya sa ta zuwa yau ya fita ya kai sau uku zuwa sau hudu yana bincikawa ya ga ana aiki da dokar ko ba a yi da daddare zai fita a wata yar cricket hakan nan wallahi abin da ya faɗa min kenan wannan na faɗa muku abin da ni muka yi da shi ne zai fita haka ne kuwa malam abdul to kaji malam abdullahi jami'an tsaro sun tabbatar yana fita so yana fita ya je zagaya ya ga yin jami'an tsaro suna nan suna aikin su shin an bar jama'a suna zirga-zirga a layuka da unguwannin mutane a wannan lokacin ko kuma babu ko kaga wannan mataki ne wanda yake mai abin yabawa ga shugaba a ce ya fara daukar wannan matakin to kuma yace abin da zai biyo baya in Allah da ya fi abin da aka fara yanzu yace da izinin Allah ba za a mayar mana da gwamba dandalin barna bayan da muna da zaman lafiya da kwanciyar hankali a garin ba daga cikin jihohinmu na wannan bangare na arewaci ba jihar da ta kai jihar gwamba zaman lafiya jama'a duk wanda ya rugo da gudu daga maiduguri ina yake tahowa wanda ya rugo da gudu daga adama ko taraba ina yake tahowa wanda ya rugo da gudu daga yobe ina yake tahowa to kuma ita ma gwamba in ta zama dandalin barna ba magana ta ɓaci ba jama'a mu mun gudu kuma ina za mu je kaga ba inda za mu je su da haka a taya shi addu'a Allah ya bashi iko matakin da zai ɗauka Allah ya bashi nasara a kai Allah kuma ya mana maganin waɗannan mabarnata muna addu'a gaba ɗaya ubangiji madaukakin sarki ya ba mu sa'a wallahi ka daga hannunka ana cikin abin nan ko baka da bukata gara ma ka daga hannu balantana ma waye bai da bukata ba wanda bai da bukata an gane maganar da kyau ko ba wanda bai da bukata wai wai ana maganar cewa an ba da tallafi wa abin nan masu bukata ta musamman na ce waye ne bai da bukata ta musamman yanzu a kasan nan ko ma mai bukata ta musamman ne ina fata an bai ji magana to Allah ya kawo mana Allah ya buɗa mana Allah ya yi mana damuwoyin mu Allah ya sa albarka a cikin harkokinmu Allah ka buɗa mana a cikin ayyukanmu Allah ka sa albarka a dukiyarmu Allah ka sa albarka a salarinmu Allah ka sa albarka a ofisoshinmu Allah ka sa albarka a gidajenmu Allah ka sa albarka a masallatanmu Allah ka sa albarka a kasuwarmu Allah ka sa albarka a kamfanoninmu masu kamfanoni a cikinmu Allah ka dumburo albarka a ciki masu ma'aikatu Allah ka dumbuzo albarka a ciki wanda ya sa abinsa zai sayar Allah ka sayar masa cikin mutunci da alheri Allah ka sa albarka a cikin abin da ya sayar abin da zai yi da kuɗin kuma Allah ka sa albarka a ciki wanda yake da jari Allah ka rike masa wannan jari Allah kar ka sa jarin nan ya tarwatsa ya Allah wanda ba shi da shi Allah ya bashi wanda yake da shi Allah ka ƙara masa Allah ka shiri matanmu Allah ka shiri 'ya'yanmu Allah ka shiri matasanmu Allah ka shiri 'yan matanmu Allah ka yaye mana fatara da talauci a ƙasar mu Allah yakin da ake ta zuzutawa sai an yi Allah ka kawar da wannan fitina ya Allah Allah kar ka sa ai wannan yaƙi ya Allah ya Allah masu kururutawa in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa bane Allah ka dirka kar da su Allah kar ka bari ai wannan yaƙi ya Allah Allah ka zauna da Najeriya lafiya ka zauna da jihar Gombe lafiya ka zauna da 'yan kasuwar mu lafiya ka zauna da ma'aikatan mu lafiya ka zauna da ɗaliban mu lafiya ka zaunar da ma'aikatunmu lafiya ka zaunar da kamfanoninmu lafiya duk abin da muke da shi na arziki da wadata a wannan gari Allah ka zaunar da shi lafiya ka karo albarka a cikinsa ka yaye mana matsalolinmu ya Allah ka amsa kukanmu ya Allah ka amsa du'a'inmu ya Allah ka kawar mana da masifa daga cikinmu ya Allah ka shirye da masu sako a cikinmu ya Allah mu da muke kan daidai muke jin muna kan daidai Allah ka kara tabbatar da mu kan daidai wanda su kan bata suke jin suna kan bata Allah ka dawo da su kan hanya Allah ka sa tauhidi ya zama shine kalmar mu ta ƙarfi yayin mutuwar mu ya Allah ya Allah kar ka ɗauki ranmu kana mai fitinar mu ya Allah ka ɗauki ranmu kana mai yarda da mu ya Allah Allah ka shiri ƴaƴan mu Allah ka shiri matasan mu Allah ka sa albarka a cikin dukiyoyin mu ka sa albarka a cikin iyayen mu wanda suka mutu Allah ka gafarta musu ya Allah wanda suke raye Allah ka raba mu da su lafiya duk hidimar da suke bukata Allah ka hore mana abin yi musu ya Allah ya Allah ka ba mu abin da za mu ci mu kyautar wa ƴan uwanmu da iyalanmu da abokan arziki da ɗaliban ilimi da ƴan uwa da abokan arziki ya Allah ya Allah karka ba mu dukiyar da za ta manfa mana masifa duniya da lahir mu ya Allah subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullah